الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اليم يمينه والبدر جبينه والحنيفية دينه نبي الملحمة ورسول المرحمة إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها فالتظم الإنسان حين اختاره من خير البرية نجمها وحلالها صلى عليك الله يا عالم الهدى ما كوكب في الأفق قابل كوكب بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا متاشي أكم باب الألقاب الجائزة شنكرة للكتاب عمل اليوم والليلة kafin na akwai mukaddima da ake yi dangane da wani darasi da zai amfane mu a cikin rayuwar mu ta duniya da lahira babban babi a musulunci babi mai girma babin da idan mutum ya rike shi rayuwarsa za ta yi kyau za ta yi albarka zai gama da duniya lafiya haka zai je lahira tsarin alimin wuce shi ne yi wa annabi rahama salati sallallahu alaihi wa sallam salati babban al'amari ne duk da salati akwai abin da ake cewa salati wanda yake khas wato wanda Allah yake wa annabi sallallahu alaihi wa sallam da kansa wannan ke bantaccen salati akwai kuma salati wanda yake am wanda Allah yake wa mu'minai salati wanda yake am dai Allah yake mu'mine ka duba farko duka magana kan salati ta zo ne a cikin suratul ahzab Allah yake huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima ubangiji shi ne yake wa mu'mine salati shi ta salati yana da girma wallahi da gaske duk wata abu da kake nema a duniya idan ka zurfa abu da rabi to za ka bayan ko mene kuma ka gwada yi wa annabi salati babban aiki ne da girma shi sa to misali ka kalla an ce in kai wa Allah an kai wa annabi salati Allah zai maka goma ko in kai na daya man sallallahu alaihi salatu ko sallallahu biha ashar to sai ka kalla idan Allah ya maka salati wa ke karɓar salati to kuma a gona abu wani mai salati ne ya yi salati ma'ana mai karɓar shi ka malamai suka ce duk addu'ar da aka yi ta babu salati to addu'a ce wanda take ratayayya in ta ka kuma ba za ka yi ba ko dai a yi a farko ko a yi a ƙarshe imamu shafi'i rahimahullah ya yi littafin sa na risala duk da wannan babi ne mai faɗi ma'ana idan ana magana akan falalar salati wanne ne yafi yanzu istighfar ba yana siyar ba ma'ana sigogi nau'i kala kala ne salati ko istighfar استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واستغفر الله واتوب اليه اللهم انت ربي to idan ana magana salatin da yafi kowanne sai ka ce sayyidul istighfar a cikin istighfar da yake to haka a cikin salatai babu salatin da yafi salatin ibrahimiyya kan in ana magana falala amma akwai salatai sigogi kala kala wannan salatin ibrahimiyya sahabbai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yaya zan yi maka salati manzo Allah ne koya musu baki mai tsarki akwai bakin da yake na Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai wani salati da yake wannan to sai zama ya fi falala amma yin wancan yana nufin bai ba da wanda ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لأن يقول أستغفر الله kaga wannan yayi istighfar ko amma ko a yanayin majira da daukan lokaci za ka manta a yayi amma wannan istighfar da ba yayi to imamu shafi abin da kana sa wannan imamu shafi ya rubuta lissafin da na risala sai wa annabi salati a cikin littafin a farkon littafin duk da malamai sun ce babu wanda ya rubutu a duniyar ilimi har yau akan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam irin ibn al-qayyim al-jawzi a littafin sa na dilawul alhaq duk abin da kake nema na falalar salati ta kan wannan littafin za ka gani sai ka gama ka koma yin salati kai ka gama ka ce salati ma nan koma yi bari ni komai ba sai salati saboda falalar da za ka yi tun daga hadisin ubay ko ya zo zan sa maka sulusi na salati har yace zan sa maka gaba ki da rana ta zan dinga salati da annabi ce idan tubba hammu wa tughfar rabbu to in dai haka ne kuwa duk wata damuwa an yi maka kuma duk wani zunubi an gafarta maka da aka salati shi ta sai mun tsayin ba a shi imam shafi ya yi salatin sai shi Allahumma sai Allahumma salli ala sayyidina duk da kalmar sayyidina idan na faɗi ta ana za a iya cewa akwai rigima ko me kawo sayyidina da duk da idan ka kalla akwai sabanin malamai akwai abin da ake cewa mas'ala khilafiyya idan mas'ala khilafiyya ce ba ka kizani a ce kai ko bangare ne kai akwai sabanin malamai so idan ya zama akwai ittifaq ko ijma'i na malamai shine ake magana duk da in ka zalla wasu suna karewa ai sayyidu na din ya halaka wasu saboda manzo Allah ta'ala sayyidu walad adam wala faqa ko to amma dai shi yanda ya lafazin salata ai sai Allahumma sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ma tasarahu zakirun wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun haka yin shi wannan an ce bayan ya ya bar duniya akwai ɗalibinsa Abdullahi ibn Hakam sai mafarki da Imam Shafi'i yace ya Allah ya kai ranar kiyama yace Allah ya gafarta mun sababin wannan salatin da nayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon littafi na risal to shi yasa salati yana da girma ko menene da kai so kana da nau'ika kala kala da zaka iya salati idan ka koyi wajen larabci kana fahimta Allah ya kai maka ilhami kai wa Annabi salati insha Allah sallallahu alaihi Muhammad ko kuma Allahumma salli ala sayyidil anam وبدر التمام ومسك الختام وعلى آله وصحبه أجمعين حكمة صلاة الإسرائيلية ذاك في صلاة معناتنا منين صلاة المنشي الصلاة لعل إن الله وملائكته يصلون على النبي الله لكنسى da mala'iku suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ya ayyuhal ladina amanu ibn abbas yake duk lokacin da ka ji cikin alqur'ani an ce ayyuhal ladina amanu to da kai ake ya kai mu'mini ka saurara ko dai Allah zai ga maka wani alkhairi da zai amfane ka ko kuma ya ga maka wani sharri wanda zai za ka kare kanka da shi don ka tsaba duk lokacin da alqur'ani ka ji an ce ayyuhal ladina amanu sai Allah ya ce ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai malamin suka ce as-salat ana nufin addu'a kamar kana ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam gafara kana yabansa kana tambama shi kana girmama shi shine ma'anar salati saboda a cikin suratul tauba Allah ya ce min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ay wad'u lahum bil mana kai musu addu'a magana ce akan zakka amma ka karbi dukiyarsu kuma kai musu addu'a ya mai Allah ma'ana kai musu salati da aka salati wato babu ne mai girma ta dalilin salati Allah yana gyara mutum zuciyarsa ya sanya haske a cikinsa kamar yadda ibn qayyim ya lissafa fa'ida ta yin salati a cikin littafin sa na bilalul aqab da yawa amma zan ji sabon wasu rubutu na farko yin salati kamar kana wato kwatanta umarnin Allah ko kana tabbata umarnin Allah ne da yace maka kayi wa Allah kayi wa Annabi salati akwai abu na biyu a ciki akwai ma'ana dacewarsa da aikin mala'iku da kuma dacewa da irin aikin da ubangiji madaukakin sarki yake laisa ka mislihi shay walillahi al-masal al-a'la wa huwa as-sami'ul 'alim ko daga ubangiji babu wani abu kafar Allah madaukakin sarki salatin Allah kadan amma Allah yana salati mala'iku ma suna yin salati wanda su da mun ba ka komai muwafaqa akwai wannan za ka dace da muwafaqa cewa aikin mala'iku kana yi sannan akwai lada babba mai girma babban lada mutumin da ya rike salati sannan akwai samun ceto saboda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi aulan nasu bi aulan nasu bi shafa'at yawm al-qiyamah aktsaru as-salah mafi cancanta mutane da ni mafi kusancin mutane gare ni ranar kiyama sune masu yau da ni na salati wannan salati yana da amfani ina ƙara maimaita yin salati da annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ka zauna musamman ranar juma'a imam imam shafi yake cewa kullum ina yi wa annabi salati amma na fi yawan tawa ranar juma'a da baki da yake salati da ce gida a sai da ne su yau a ce su zauna da iyalan gidan da yaran da manyan su da kwafi salati sai Allah ya ji lokaci kaɗan wallahi in dai kai karatu da gaske da zuciya ko me wallahi sai Allah ya maka bukata sai abu na na gaba shi salati yana janyo mutum dukkan alkhairi yana kawo arziki yana yi wa zuciya sannan yana kare mutum daga dukkan wani shari da musiba da tashin hankali da damuwa da fakin ciki yawan da salati zuciya tana fari ya haske sannan yana janyo albarkar rayuwa albarkar yaya albarka a duk abin da ka kaga sannan yana tsarkake zuciya sannan yana wato wanke ta daga dukkan wani abu na ki ko wani faɗo idan da mutum zai dinga saba Allah sai da ba salati saboda albarkar salati sai Allah ya shirye shi saboda albarkar salati sannan salati da annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye zuciya inda zuciya tana iya mutuwa tana iya rayuwa yadda za ka gane zuciya ta rayu ko ta mutu yaya alaƙar ka take da ambatan Allah da take yaya take shiga damuwa lokacin da baka ambaci Allah ba a ranar ko a wani lokaci yaya hammanka da damuwarka da abubuwan da ka sa gaba a duniya menene kake gani shin na kwanta na yi bacci duk wani mawaƙa location da ka sani za ka je ka ci abinci shine tunanin da ka tashi wasu kaya da ake sakawa wani abun duniya shine wannan ka kwanta kai bacci ba ka tunanin ya zan ambaci Allah maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwatankwacin wanda yake roƙon Allah yake ambatan Allah kamar matacce ne da rayuwa wanda yake ambatan Allah shine rayuwa alladina amanu wa taqma'innu qulubuhum taqma'innu qulub shi ka Allah ta alladina amanu wa amilus salihati uba lahum wa husnul ma'ab sai Allah ya ambaci ambatan Allah da zikiri cewa kyakkyawan aiki ne kuma makoma ce wanda take mutum zai same ta da aka yi salati hakuka yana haskawa mutumin da yake salati Allah yana hakuka fuskarsa a dinga ganin annuri zuciyarsa tana ƙara haɓaka da imani sannan tana ƙara ƙwari wani ɗan ƙaramin al'amari ba ya iya rage tashi ta yi masa da hankali akwai wanda musiba za ta faɗa masa in ka kalli kai kan ba hankali ba irin yadda zai saboda raunin zuciya zuciyar ba ta ƙwari da ambatan Allah ba idan da zuciya ta yi kwari da ambatan Allah to ba abin da zai girgi ba yanzu kada na kauce hanya a iya fahimta ga wannan bawan Allah da aka yi maka ta'addanci da huce gona da iri an kashe masa iyalin in ka kalle shi a kai wani ce kuma bai damu ba haka ake son mumin idan abu ya taɓa shi ya dake ba abin da Allah ya ce wa mumin face dan ya girka shi Allah yana girka ka ne kamar ka tambayi ɗan kasuwa ma kawai sai ka shiga kasuwanci da babban jari wataƙila ba ta bai fasali amma wanda ya fara a hankali za ka gani yana samun za a cinye maka kuɗi a kan gurin ba ka ɗauki sun ba ka ɗauki da su ko can ma haka can ma haka can to idan lokacin da Allah ya gama maka wannan sai ka ga kuma ka ka tsayi da tsakka sai a ce ka shi sa ko wani istilan za ka istilan yan kasuwa da wani a gurin gaba gani abin da yan kasuwa sai za ka rashin da shi ko cewa na ba shi da mutum ya farko ko ba ta wani a bayan kullum ta ta ta fani ta canza to da bai bi wannan abin ba haka to haka ubangiji Allah ya ce maka wani mashi sallahu alladina amanu saboda Allah ya kirka ka wato ma'ana ya kera mutum ka zama dan adam sai Allah ya ce ibtila'i ba ma'ana ya jarrabe ke maka jarrabawa sai zama jarrabawa da Allah ya ce wa mu'mini ba wai don baya san ka bane ko ba sharadi bane laisa shartan ay yakuna rizqu malan ba sharadi bane a ce arziki sai dukiya wani Allah zai masa arzikin lafiya wani Allah zai masa arzikin ƴaƴa na kwari wani Allah zai masa arzikin ibada babban arziki shi ya cika da imani da samun aljanna idan ka rasa wannan arzikin to ka rasa dukkan wani arziki saboda duk wani arziki da za a baka in gidanka ne ya fi ko ina a duniya in motocinka dubu miliyan ne ba za ka yi gaba da su kana mutuwa duk za a baka sai an cire zubi agogon ka ba kun da za ka yi waya ka za koma hali da abin da kamar nan haka duniya ce yadda ka so haka za koma to me yasa nake fara haka me yasa ba zan mai da hankali ba shi sa Allah ya zafi wasu mutane wasu bil nafsa kama alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam kai hakuri haka kusur da kanka tare da mutane waɗanda suke talakawa ana musu wani kallo amma suna ambatan Allah tare da kai da safa da marce wala ta'du aynaka an turidu zinatal hayatid dunya kada ka jefa idanka dangane da kyalkyalar rayuwar duniya wala tu da man aghfalna qalbahu allati kada ka bu wanda muka ne muka rabta da zuciyarsa an zikirina dangane da ambatan mu duk mutumin da baya ambatan Allah ko ya ki ko ya so ka tambaye shi zai ga cewa gaba ɗaya kullum a banza ke tashi ya bacci a banza ka kwara gani yau ka tashi ba kai sallah asuba ba za ka je kasuwa ka ga haddari ya sha kwan to me bambanci ka da dabba don to da dabba ita ma mun ciki ta ce bacci ce wannan amma daga lokacin da ka tashi da asuba sai ka samu ji da lafiya wannan nishadi a zuciyarka shine zai kai maka haddari za ka ji cewa an kai wani abu na alkhairi na ambaci Allah na karanta alqur'ani na yi wani abu wanda yake mai kyau to sai kaga mutum yana jin mai annashuwa shi kuma wannan abun shi da ibnu ibnu taymiya yake cewa a duniya akwai aljanna wanda da shi wannan aljanna ba to bai shi lahira sai yace rawdatu dakiri rawda wato dausayi na masu ambatan Allah masu zikiri wannan ita ce aljanna ana jin daɗi a cikin ambatan Allah abinda ake so shi kullum ubangiji madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairul a'mal adwamuha wa in qalla mafi alkhairin aiki a wurin Allah ko shi kai shine wanda aka dawoma ana yi ko mi danganta a ce kullum ina da wani lokaci minti goma in je wannan lokacin yayi akwai wani aikin alkhairi da nake a wannan minti goma minti talatin kullum ne wannan lokacin ba zai wuce ba ko me nake zan bari da to abinda Allah ya so idan an samu aka wani abu ya bujuro ban yi ba in na zo bacci zai rama wannan abu a rawaito na Aisha da take na Aisha tana wani don Qur'ani an ce idan rana ta wuce ba kai ba wani abu ya sha mata kai na al'amarin gida in ta zo ba za ta kwanta bacci ba in karfe tara take sai ta ce yau sai goma sai ta rama wancan abin da take to haka Allah yake so mafi kankancin abin ta dauka sai shigar da kai aljanna ba yawan aiki ne shi abun Allah a'a abin da aka dawo ba kaga sai wurdi shine ai abin da kane ya zama kamar magulanar ruwa kaga ruwa kullum ne huce yake yana tafiya to haka yake ku kullum ka zo sai ka huce ta wannan abin da kake kissa wani bawan Allah daga cikin magabata an ce sai da ya sauka shigo hudu malaika da ajalin mutuwa ya zo masa yadda ta ga cewa yana cikin magagin mutuwa ta kama kuka ta shekara ki dinga kuka na yi sauka dubu hudu saboda wannan ranar ranar da mala'ika zai kun san shi mala'ikan mutuwa an ce idan ya zo shi ne ke ɗaukar mai wal kulli tawfakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un idan mutum zai mutu ayyana iya sani ko wani zai ce maka na ga wasu mutane masu tsara manta ko ko ana zaune a cikin sai gajiya cewa alaikum salam wa rahmatullah akwai wanda gajiya an ta sallama mala'iku ne shi mala'ika su zuwa kafin ya zo abin da yake yi sai aiko mala'ika sai su zagaye kamar inda za ka ci ma'ana ba za ka gudu ba za su ma kawa za ka dinga da musulmi shi kuma wata kila yana tun yana aiki kuma su abin da za su shine su kare ka su zaɓe ka kana gangan su ko ba za ka iya gawa mutane ba sun zaɓe ka sai ga mutum ya daina magana ko ga mutum yana kallo yana wani abu haka shi ko mala'ikan mutuwa yana zuwa abin da zai shine ke kiran shi aikin sa gina mamaki ke tafiya da ran ba yana cira zai ba mutum ya gama aiki in ya kira ran ya ban musu tunda malaiku suna zuwa da tafa ko kamar yadda ya tabbata hadisi da farin kyalle idan zan fito kuma da ƙanshin kiran Allah za a sa shi ruhin mutum sai a yi sama da shi sai a kai shi ɗan inda idan mutum ya mutu akwai rayuwar da ake ce masa barza ma'ana wani guri ne kafin a je kiyama tsakanin duniya da lahira ka bar duniya baka je lahira to idan aka zo ina gida da za a sa masa kayan alal da su gari ina an ce afrishu lahu zabo laraba suna cewa gida mafrushi ma'ana wanda aka sa kawai ka kaddara komai a cikin gida washin mashin menene komai haka ake kabar mutum mumin ba kun da ba za amma zai je kiyama ba a lokacin sai dinga ara ya rabbi ake musta ya mun ci ata da ya ko ya gano dadi da farin ciki malai ya kafara to wannan barzakh da za a ci da wanda yake ci nima sai dawo duniya sai ga ba zai dawo ba cikin da zaka shi ke sallah wannan so da ta wahala to bambancin yanda abin yake yanzu jariri kafin ya zo duniya ai shi da nake a duniya yake yana rayuwarsa a cikin cikin mahaifiya komai Allah yana da shi amma da ya zo duniya ne sai ga ta fadi za ka ci jariri ya koma cikin to kamar kwatan kwashin wanda ya mutu ke da imani an kai shi kamar sai kana ganin kamar a wani hali a ina cikin jin daɗi da za ka ce da duniya da ce bari dawo saboda can ya fi nan to da haka zikiri ambatan Allah yi wa annabi salati istighfari karatun alqur'ani zuwa nan gurin da kuke bari duk wanda ya zo nan gurin ya taho malaiku ne suke ɗaukar su aka buga shi mutum ya kwana yana nazarin ilimi ya buga kwana ta sallah saboda girman ilimi a kallon da Allah ya tashi idan Allah bayan Allah yana so ya yi wa kansa shaida da cewa shi kaɗai ne tilo a duniya shi ne mai halitta sai ya ce malaiku ma sun shaida ko sai kuma ya ce wa ulul ilmi qa'iman bil saboda a nuna mama abota ilimi da matsayin ilimi to shi ilimi zuwa ka zo ka zauna ka saurara ka taho da kabila saboda nan kawai ba karama alheri ba in ka samu kanka a cikin wannan gogewa wani ba zai taɓa zuwa ba wani in ya zo nan wallahi da yake miki garba zai ji kamar a kan ƙyayanci zai tashi to kai kuma yin kanka ne Allah ne ya dace da kai ba wayan ka bane ko ya baka iko akan ka zauna sai ka saurara abin da ke garantawa da haka yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin falalarsa shine yana wato ture wata cutarwa misali cutar jiki ce a wanda yake so ya cutar da kai ta wani bangare to in kana yau da salati Allah yana kare ka daga irin wannan cutarwa sannan za ka dinga jin kirjin ka kullum a buɗe kawai kana cikin annashuwa farin ciki ba za ka kakunta da ba sannan yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana gadon wa da mutum tabbatar tabbatuwar digadigansa akan siratu wato sirati shi ne hanyar da kowa ya wuce da ko Allah ya ce wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya wa nadar zalimina fi hadhihi akwai gurin da ake ce masa qara bayan an tsallake sirati ai kowa sai ya halitta sai ka wani zai wuce lokaci da wani zai tafi da jinci wani zai ya fada tsora shi sai dai ka wuce amma abin hatsarin abu daya abubuwan da muka kasa kula da su kula da kyau kaga hakki na mutane sifa ne Allah baya yi sai an mayar da hakki wurin ba shi an ce sai mutum ya tsallake sirari ya mutu da aljanna yana ganin wato a wani guri sunan sa fara sai ya fada saboda hakkin wani da yake gaba saboda zaluncin wani in ya fada sai ya yurgo sai wuta ce Allah ka sai an tsara wannan hakki hakki wai ya kudi ne kawai taba mutuncin mutane yin gulma na kuma lakin ba su aibata shi kiransa da sunan banza da ba babu karanta in an faɗa ran sai na bakanta idan kai gulman mutum ko da ya aikata ai gulman ka ce abun ba gaskiya ne idan ka zo ka ce an na ba na yi ba daidai ba to fa sai ka koma ko ta dabara cewa na yi kaza a yafe maka idan ba ka ba Allah ba zai yafe maka ba Allah za ka yi masa komai in ilimin in ilimin ka shi ta wani hadisin ko shi yake cewa ibn adam law galaba dhunubuka ala as-sama thumma tafaruni aghfiru laka wa la ubali yace ya kai dan adam da a ci zunuban ka za su fado sama kuma ka nemi gafara ta zan gafarta ma banda mu banda Allah amma hakkin mutane cikin mutane ta ummatin su ta haɗa fitina mai wancan to Allah baya bada hakkin shi to haka wannan al'amarin mutane suna rena shi shi sa kamar mutumin da ba wai kana cewa mutane su tsaro amma wanda yake aiki da wancan wanda ya rena kamar to da yawa kana rena abin da kake wallahi sai kai ga wuta kana ganin kai ba komai bane na sa wancan ido shi shi ke sako da wani ba ga hadisi ba shi ma wani yace wallahi la yanfuru Allah al-fulan wallahi Allah bai gafarta wannan saboda wancan hazini yana abubuwa da yawa sai Allah ya ce man da yaka Allah alayya wani ke mishi shi ji Allah madaukakin sarki to ba zan gafarta wannan ba Allah abu kira likulat ada ba farku likulat wa habattu amal amal amala yace to na gafarta wancan kai kuma na ba ta aiki to Allah madaukakin sarki al'amarinsa yana da girman gaske shi ka duk lokacin da ku tantance Allah madaukakin sarki da Allah ya ce wala ta kai man awsalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furqa aikin su lalatacce to wannan a dunkule umuman da shi da an ce zikiri in ka zo salata alaihi sallallahu alaihi wasallam ibada ce na girma suna wasa da ita ga iyar juma'a istighfar karatun alqur'ani wannan abu shi ba ibada da neman ilimi ba ko ka zauna neman ilimi ibada ba wani abu da Allah yake so ko yake kyautarsa a duniya wanda sai shi ba Allah ya ba annabi taimakon mulki ba kuma ya ba ni ko to ya za ka ɗauka daraja annabi da wanda yake haƙi to duk duniya ce ko kuma Allah ya ba wannan ya ba wannan dan duniya ba ita ce abun bambancewa ba dan wani ya fi ni kuɗi ba shi kuma ya fi ni ba dan Allah ya ba wancan kaza ba wannan bane abun bambanci imani da cikawa da imani in an je nan ne ake bambancewa so ubangiji ba ba sarki a yana yi wa Allah yana yi wa manzo Allah salati malaiku suna yi kuma mu ma an umarce mu mu yi wata salati mun dan ji fa'idoji daga ciki idan kana so za ka iya koma jila'u da kawo na ibn al-qayyim a tarihi in dai akan salati ne ga Allah sallallahu alaihi wasallam to malamai suka ce babu wanda yayi haɗa fa'ida da amfani da gwalagwalan abubuwa iri ibn al-qayyim a cikin wannan littafin nan da aka yi salati da Annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ne malai ce babul alqab aljarida babu da zai magana dangane da laqabi wanda ya halatta alqab jam'u laqab in an ce laqabi abin da yake ba sunan ka ko sai ka jona ce kura ko tajiriyar sunaye to akwai wanda suka halatta waɗanda suka halatta akwai masu ma'ana akwai waɗanda ba su da ma'ana shi ta Allah cikin alƙur'ani ma cikin suratul wasu malam suna ce mata suratul adab waye da zama suratul adab ko suratul adab wacce ce حجرات أحسن صوت الحجرات saboda yadda ke ladin kamar tana koya wa akwai ladin tun daga farkon ta tuƙaddi mula tarfa a aswata ko lallabi ne gobona aswata in ja a gunta su kumbu na bai haka ta aka zuwa yin ladina amonu la yasfar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'u min nisan asa an yakunna khayran minhum ولا تلمزوا أنفسكم وفي قراءة ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان التي ترجس من بنزا بعد الإيمان باب الشر اللي شر في الإسلام كومن يا قيامة yana tsarkake al'umma yana koya musu ladabi saboda shi ilimi da kake gani ana son ladabi ko kafin ma ka ilimi ta'addab qabla an tata'allam ana son ladabi girma mala girma mai girma manya shi sa hatta a suna sai da musulunci ya kalla da aya hadisai suke magana akwai abin da ya kamata ka faɗa wa akwai abin da ya kamata ka faɗa masa akwai lakabin da ya cancanta akwai wanda bai cancanta ba akwai lakabin da ka bi shi batanci ya yi muni ma bare shi shi ta ce akbarana abu lai alfara'idi ya ce haddasana ahmad bin umara alwaki'i haddasana abu muawiya an al-a'sh an abi salih an abi hurairah radiyallahu anhu qala قتل رجل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى إلى ولي المقتول فقال القاتل والله يا رسول الله ما أردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار فصلى سبيله قال وكان مكتوفا بنسعة قال فخرج الرجل يجر نسعته قال فكان يسمى ذا نسعة مالك أخبرنا أبو الليث أبو الليث يا رب العباد الفرائضي حدثنا أحمد ابن عمر الوكيل إيش حدثنا يا من كذبوا ويا جاء منا أحمد بن عمر الوكيعي يتي حدثنا أبو معاوية أبو معاوية يا لم تدموا عن الأعمش عن أبي صالح لك أعمش لك أبي صالح عن أبي هريرة لك أبي هريرة حل دار مكة قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكش ولم أذان النبي صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى ولي المقصود sai aka je aka ga wanda ya yi kisan zuwa dan kuma wanda aka shi ko wanda yake da alhakin karba hakin wanda aka shi fa qala al-qatil sai wanda ya kisa yace wallahi ya rasulullah ya ma'aikin Allah sai rantsuwa yace na rantsi da Allah ya ma'aikin Allah ma aradtu qatla ban nufaci na kashe ki ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya da nishin Allah tabbata gare shi yace amma innahu yace amma kan yadda al'amarin da sha'ani yake in kana sadiqan idan ya kasance yana da gaskiya thumma qataltahu sannan sai ya kashe shi da falakillah to zai shiga wuta fa kalla dalilahu sai manzo Allah ya tsare shi a sake shi qala wa kana maktufan bi nifa'ati yace ya kasance yana daure bi nifa'ati da wata igiya kamar wanda aka maka kitso ana cewa gan irin wannan kitso da ake wasu ɗan gara ko dan abin da za a daura wa annabi so wannan shine nifa'ati wa kana maktufan bi nifa'ati ya kasance yana daure da igiya قال كيف فخرج الرجل يجر رفعته sai mutumin ya fita bayan an sake shi kuma yana jin wannan iya da aka dore shi qala fa kana yusamma zalika kuma da ana ce masa ma abocin igiya ma'ana da wannan igiyar igiya me za ku ta me malin shi ta lakabin da ake mai ko me igiya ko da hausa ko ma abocin igiya malin shi ta a cikin wannan hadisi ba magana yake akan me kisan ba a ambatan mutum sunan lakaba ma'ana yana da wani abu da yana zinta da wani sai ga wani ce ne kurkura ko kamar haka ko ne akwala ko misali shi wani yana da akwalarsa ko haka misali to irin wannan kamar haka ne باب كيف يدعو الرجل لمن لا يعرف اسمه kuma wannan babu ko yana da alaƙa da abin da aka yi masa da na kisan su da rashin imani da rashin tausayi ta yaya al'umma za su rabota ta yaya shugabanni za su rabota har a tsaya ana magana kamar lam yahkum bima anzala Allah kafiruna na farko na biyu wani na uku ne fasiku sau uku Allah ya كتبنا عليكم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إن ككشي أكشي والعين بالعين حتى إن كسري إلو أسري مقع والأنف بالأنف إن كسري أنت أسري مقع أنت والأذن بالأذن إن كسري كن أسري وكن والجروح بالصف والسن بالسن والجروح بالصف إن كسري أقول إلي وأسري مقع wani ruha ta sa ko kuma ciwo ka a yi ta sa in ka jiya mutum ciwo ne ne wani abu kai ba a ji ma irin ciwo man ta fadda ga bihi ko ta fara sunna haka Allah ya faɗa kutiba ya yi ladina man kutiba alaikum al-qisasu fasla Allah ya rubuta kisasi akan kisa kisan kai wasu asar asar da ake cewa daga kashe ran mumini guda ɗaya gwara ka je ka cire ka'aba bulan ta kai ba sai ka mushi ya fi maka kwanciyar da Allah ka gani ka'aba ai ko da ibn Uthaymeen yake cewa wannan ayat take cewa baitul ma'mur wa taqil marfu' ma'ana da ati al'arshi zai faɗo da akan ka'aba ma'ana ka'aba tana kanta al'arshi wuri ne mai tsarki mai girma to wannan aikin a cikin da shi karkai kan mumi a sai ana da shi wanda ya kisa kan ina magana mu ba rai ka dace yanzu ba za ta magana ba sai an zo za a tafi masu laifi ana so a zauna lafiya a yi amfani da hukuncin Allah sai a zauna lafiya abubuwa guda uku su ne mafi girman laifi a gurin Allah الذين لا يدعون مع الله إلى أن أصل ولا يقتلوا شرك أبا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون شرك أكثر كيدنا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما التي يضاعف له العذاب لا أنبل الخمس عذاب ويخلد فيه مهانا هو فيه مهانا لا تدوم أتكنت أولا تنفئ ba wuce a samu ba a gudanar da su illa man saba dole sai an karanta na ko illa man saba wa amana wa amana amana sada fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima innal hasanat ibn sayyi'at ka'ida mutum idan yayi kisan kai zuwa zai a kashe shi shi fa mumini da ka gani ko mutum dan adam yana sallah nisa Allah ya saukar da hukuma ne saboda mutane su dinga dauka isra kyau waɗannan da suka yi cikan kan nan a tara mutane ko a haska a TV ga abin da suka yi a harbe su wannan duk in ana wannan ba wani TV sai kisa kai ya san yanayi da shi kuma ya fi sarrafa da komai ba abin da dan adam ya tsada a duniya irin mutuwa ko shi sa Allah ya inna mutal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqin kun san mulaqa ma'ana sai kun gobe sai kun haɗu kamar kana neman tare kai kana gudu amma gobe to Allah gamuwa kawai ka fito da kai kana gudu ita kuma tana kawo gurin ka in ka bi tafiya kana take zuwa a to Allah ku shine mulaqin ku haɗuwa kawai to a kashe in mutum ya ba daidai ba don mataki a in ya sata a musulunci in ya kai abin da za a yanke masa hannu to amma an basu wai ana maganar lauya akwai lauyan da nake gani zai iya kara sun yawa kuma sun ce al-iqraru sayyidul adilla mutum ya ce na yi ba wani dalili da ya kuwa na ƙarshe ba wata shaida da ake al-iqraru sayyidul adilla in ka ce kayi shikin ba a neman shaida ta ɗaya ba a neman lauya ba a neman komai hukunci kawai za a yi kuma wani da yawan san shari'a ba a tsarin najeriya an ce shari'a da aka shekara goma bayan an sallar mutum ana iya a bada belinsa ko a canza wani abu da sauransu kisan kai a sharai irin wannan rashin imani yara kanan sai mahaifiyarsu yan kafa ko zuciyar mu haƙe kashi mutane sun zama lokarai wallahi ba a mutuwa sai kwana ɗari har wahala ma baka shawo sai Allah ya kaddara maka wallahi sai mun cire tsoro sai mun cire lusaranci sai mun cire sokonci a cikin zukatan mutane suna barna yara ƙananan su biyar su da mutane anguwa suna yau da adda ai kukan kura ma aka masu tsoron ne nake mutuwa zan ba zan mutu ba sai Allah ya kaddara mu ina maza ina ina su amma wannan ziyarta musulunci baya bukatar da gwai musulunci bai yadda da rago ba ana bukatar waɗanda suke masu shaja'a ni za a yi da wanda ya karbo ni za a yi da mu haka irin wannan rayuwa sai ba za a yi wannan rayuwa ba abin da kake tunanin ka ci magana zai zo kanka wallahi sai ya tsalla ko in dai irin wannan rayuwar ana ji ana kallo wasu mabarnata muna rayu da ƙarfi na da ƙarfin ka muna cin tuwo manya manya bai shafan ba shi ke nan sai a kyale su in a bai shafe ka ba aka muke rayuwar mu gaba ɗaya ta yaya za a yi wannan rayuwa duk duniya wannan al'ummar ta lalace gaba ɗaya akan irin wannan tsari lusaranci da tsokanci ta yaya za a bari a rasa irin wannan haifa kansu ne sun fi kowa haka daidai wannan musulunci baya son wannan abu musulunci yana son mutane wanda suke masu ƙarfi masu kwalgautantaka waɗanda za su kukan kura su yi abin da ya dace duk da an ce dole wani an ko mutum ana shari'a da shi a Najeriya an bai da lauya ma muke gwamnati a ɗaukar mutum haka ƙa'ida da shi amma abin da muke so an gama kira da babban murya shi ne a yanke hukunci a kashe su in ajiye ma har kalmar shahada a lakana musu babu laifi su da Allah nan ce amma hakki ne na rai kuma ya kuma mu'minin muta'ammida Allah ya wanda ya kashe mu'mini da gangan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha sakamakon ta shine jahannamu zai tabbata a gare shi a gare za ta tabbata a gare shi wa ghadiba Allahu alaihi Allah zai fushi da shi ولعنه يقين مدى الباب وعد له عذابا عظيما وما أن لا يسأل لما سوت عذابا غير ما بقى عذابا abin da za a fara yi misali ranar kiyama shine jini kisasi ba kan jini za a fara saboda girma Allah yana kan bayani ko ka kashe kanka tsari wa kalla kanka ba in ka kashe kanka ka mutu haka kuma sai Allah ya tambaye ko da ba kai kai kanka ba ran kara da shi ko ran shi garko babu kai sai da rajul liman la ya'rifu isma babu da zai magana dangane da yadda za a kira mutumin da ba san sunansa ba أخبرنا عبد الله ابن سيدان البجري حدثنا عبد الله بن يعقوب قال وانا حدثنا لي قلنا مكاني حكومة ثلاثة نعم ثمانية نعم سنة أبو أيوب الأم أماط عن سلمة بن كهيل عن حارثة بن زيد عن جارية الأنصاري رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا لم يحفظ اسم الرجل قال يا ابن عبد الله wannan babu yana magana ne akan yadda za a kira mutumin da ba ta sunansa kaga mutum ba ta sunansa yace akbarana Abdullah ibn Zaid al-Bajali haddathana Abdullah bin Yaqub سمى أبو يا أيوب الأماطي عن سلمة بن كهيل عن جارية عن عن حارثة بن زيد عن جارية الجارية الأنصاري رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم لا تنشأ أبو النبي صلى الله عليه وسلم وكان يا تنشأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يحفظ اسم الرجل إذا بيكيا يسونا مثل قال sai annabi ya ce yabna abdullah bawa Allah mu ma muna fara da ko ko a ce mala ko haka mu hausa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawan Allah ko haka mu muna yake kai bawan Allah bawan Allah ne faru to mutumin da mutum sunan sa kamar haka za ya kira sa mana wannan babu kan suna da alaka da juna sai da mutum za a iya kiransa da wani abu wanda in dai abun bai muni ba kaga wanda igiya ai babu muni a cikin a ce mutum da igiya ko kuma an gan kira amfani da ita ko wani abu da ya lalata ko matukar baya jin daɗi a ransa da sauransu ana samun laifi ne lokacin da ka ambaci mutum da abin ma ba na so cika ba ka gaya masa suna baya su ko sai da wani tsohon so amma idan za ga wani gurin ba har yanzu ba a fani sai ka za abu kaza ya shahara ko a ce kaza makunta ne ko makaskada kaza marna ko wannan irin wannan ai kaga duk wannan laƙabi da ake musu wanda mai amma duk kaga ai laƙabi ne to duka irin wannan babu da shi a cikin sa malam bai da ni insha Allah bara da tsaya wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم
alhamdulillah a dokar gwani ma kwanani Allah ya zaga da kai Allah ya zaga da sarki ya zaga wani ya tsara ɗauka rayuwa albishin na farko zan fara yanzu cewa dakka bai sa karatu a masallaci ai insha Allah za mu duba littafi da ra'a da ba mu karatu a kaka ba a so zama ranar mara da wani karatu domin ranar da zai karatu muna nan yawa insha Allah wa ta'ala wannan kenan duk lokacin duk da na san ya kan yi wata shida a Najeriya ya shida a Misira to a watannin da yake nan za a insha Allah na biyu kuma wani arin da Allah ya yi mana kuma san biyu ranar da ya zo jera sai dai ba ku ƙara gwaro yau ku ƙara gaba ba su zau da haka kuma Allah ko kusan da ya za a yau garin wani ko su ba idan da dakta da zuwa gaskiya yau karatu za a yi sannan sannan gaba ɗaya hanyar ko iya diga kawai da kuma ke ashirin da biyar a diga kan ma haka duk gaba ɗaya ko ina a tafi wani irin gudu da wani so ya yi Allah ya kawo cikin nufi ya shiga abin da ta fi kawo nufi ya zo aka yi zarafin da ya ce muna da Allah ya kawo na uku kuma kamar yadda muka faɗa gobe ne za mu fara littafin da muke yi na iya wata sha'abar a masallaci da na rawata muna duba da tarihi ne na su mu saka a wata sha'abar wani a kwana wata a ɗauke shi to yawanci da suka zama mun lura da kiyama ramadan sai kiyama ramadan da kanana wannan kuta yi din duk kusan mun gara to yanzu mun samu wani amana da ke yi wajen ɗari ba kaɗan to sai dai talkiki ne na laɗa'in ma'ari na ibn rajab ka ga da ibn rajab da ibn al-qayyim in ka ganin dakon sa a kasuwa ko ihu a kai tafiya a ko irin ne wallahi ka ce za ka yi amfani saboda wani irin malamai ne ba tarbiyya ne yan baiwa to wannan littafin Allah ya ce ke mun muka karanta shi mun karanta talqisi na Ramadan da yake yadda yi da laifin ma'ari wata niyya biyu yake duk kowane wata sai yi magana to wannan watan na Ramadan ne awwal aka kawo a ciki shi ma da wanda yi rairayu kawai ne zuwa in muka karanta shi kamar wata ramadan muka karanta na da ayatul ma'ar to insha Allah ta'ala za mu fara shi gobe ranar ku karanta shi kuma zai zama ranar litinin da alhaji insha Allah ta'ala litinin da alhaji wata kila ya danganta da yanayin karatun amma dai mun san Allah ya ga inna mun samu kwana biyu a sati za a zama insha Allah shaban da ta fara yau ci gaba wannan shi ne kule kuma Allah ya taimake mu cikin dattijan da suke agazawa kusan yanzu ba da zan lura gurin da shi ya yi ya tura kudin da ta wuya da ya to insha Allah da tsoron da su samu eh amma din jira din da ake yi wurin ya zo gurin da yawa akwai iyaye mata ko kuma maza fatan da muke Allah ya zai ta kuma inda ‘yan uwa suna ba da gudunmawa zai wadace da ya kamata. To muna da ba Allah ba da sarki. Malam ya yi wato bula da asurari da yawa waɗanda ba za ku ja lokaci ba amma daɗin da kawai sauki da na duk ɗazu na yi program a rahama a kan matsalolin wannan matsalolin da suke faruwa. two to three ba mai jilai a kan wannan matsaloli na kashe-kashe ina wanda da ke cikin gwamnati ce ko kuwa iyaye ne ko kuwa haka ne bangarori ko hukuma duk an tsaye ko a ni gaba da yawon da nake duka ne duka kowane bangare kuma babban matsalar da ta janyo nake sauka daga koyarwa addini ga shi ne yanzu wani ya fara kawo to ka tabbata ko mu a gwada ya fara da biyu ba ku ta cikin yiwuwar da aka ce mana yaya ko wani ne mota yaro ya ce ko mota ya dan kare ya buge shi ƴaƴa goma zancen ne ma yake ya ruwa ɗazu da kana tambaya wani iso da yake idan baka san wa zuwa ya ake maka ba akwai zan da ake maka da kake magana a kankara inda ne ne tambaya zan ce bi kaza kai baka sani ba amma ga duk da zaune cewa wannan maganar cewa an shekara goma kaza ana canza duka duk muna da masara sosai da Allah ba ku sarki ya ba mu da kowane irin bangare shi ne shi ma daɗin karatun da nake duk bangaren da wato ya taso za ku ga ina yin gaba ga ba irin da mutum ba an gane ku yawa cewa kawai na san akwai ahalin da ke a harkar wanda fi tsaye wanda muke tuntuɓa dangane da abin da ya shafi wannan abu to kun kaka babu wannan shine babban illar da ke janyowa za ku ga annabi alaihi salatu wasalam rayuwarsa rayuwar da ba wai waɗanda suke musulmi ba ta waɗanda ba musulmi ba da yadda an taɓa abin da na faɗa da shi ne abin da ake so hukuma inda hukumar nan ko da da ba za a kira musulunci ba amma dokar bature ne ai bai halitta da kashe a kyali ba a dokar baturan ba to mu abin da muke faɗa shi ne ita kanta ta baturan ita kanta ba a ɗan ita kanta za ka je muna shiga birnin sunan abubuwa da yawa gidajen yara hali za ka yi daga nan da yanzu ji kwallon sunan ga sunan sai ka ga mutum shekara da shekaru shekara da shekaru suna nan kawai a tsawon lokaci wani ya jaje ya zuciya ya ce ake kai ai ba ka da hurumin da za ka yaje haƙƙin wani ba a haka rana alkiyama kawai ka nuka da cikin jikin ai na ya bai ba kai waye ku saboda haka waɗannan abubuwan suna da mahimmanci lalle mu lura da su abin da muke da hankalin wato hukumomi shine lazu ne magana a magana ta da karshe cewa ko mai gudu ne ko wanda irin da Allah ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ba ba mai karatun Qur'ani da kawai yake to aka kaje kai kowace irin karatu ba kai da sunan Allah idan lauda ne ka sani Allah ya tsare ka idan alkali ne ka sani Allah ya tsare ka idan gwamna ne ka sani Allah ya tsare ka kawai abin da za ka iya yi kenan za ka iya yi karanta geography ka riga ba da kan lafi da shiga aljanna idan ka idan ka iya yi abin da za ka yi saboda haka lallai ya kamata hukumomi su lura da wannan kuma da Allah ya ce wala kun bil qisasi hayatu kaga tun daga lokacin ba yadda za a yi magana da nake babu yadda za a ce waɗannan notorious mutane ya kai shekara ashirin da uku shekara ashirin da biyar wai a ce wai kiyaye da wasu sun yana da matsaloli wannan ni ba zan taɓa yadda da wannan ba zai taɓa yiwuwa a ce wani mutum ya kai wannan yanayin wai ba ka san da yake yi ba malam daurawa ya faɗi wani abu wani daga cikin iyaye kawai ya ga ɗansa daga da iphone ya gan shi kuma kawai yana hawa ne kiyaye shi kuma bai ba shi ko sai kama daidai miƙawa inda ya ce a tobe a ranar na kuma aiwa wannan mutum a ranar na wa haka ake yi haka ake yi amma haka kawai kuma mun ya faɗa haihuwa ba ba dole ba ne amma kula da ɗaɗo ne ba wanda ya tafi ka haihu amma idan ka haihu sai ka kula da kai domin sai Allah ya tafiye ka amana da yawa wajibi ne yanzu illar da muke ba ma da ita ana ji ana gani ana ɗan yara suna a wuri ake iyayen mu na faɗa a maganar da ta tsara cewa sai mun koma wato tarbiyyar iyaye da kakanni wanda za ka ga ba ta ganin ba ni ba ki yi ba ta yi kowa san su kuma a loko guda za ka ga akwai dattijo guda ɗaya wanda dattijan gaba ɗaya sun gamsu da shi ko matsala matar aka samu ga matar sun tafi kun tafi gurin da su zance ya gari yawwa saboda haka wannan matsalolin da su muka ko kafin hausa aka ajiye yanzu a cikin gida ana ta maki ta ji ihu ya yi yawa a matsayin ka na makoci a kare ku wata irin makwabtaka muke yi ta arnanci ba ta musulunci ba a ce wai har a kashe mutum bakwai rai bakwai wai duk makwabta idan muna cewa daga nan haka sai mutum ya ka tara a nan haka kuma tarin tarin mutum da dorai wajen nan gurin ka je za ka rasa ganin gidaje domin awon igiyar za ka ta ganin gidaje duk gidajen nan wai a gaba ihu sai yanzu kawai wasu ɗan ba da lafiya da wasu wannan ai wallahi mun biyo to da ka biyo sai mu ba ku da wani amfani wannan bayanin da kuke wai da amfani kuma da ta yi wata magana ba wata al'umma da ta ɗan ci gaba ba za ta ɗan fa'ida hatta addini da kuka ga ya zo ya same ku sahabbai ne suka ta lokacin kawo sannan amma yanzu ba wai da kuka koma gefe da shiru duk abin da zai faru a sai wai kai kana tsoron mutuwa wa wannan bin mutum zai ji ba ta ilimi da adalatin asbab wal mutuwa saboda haka a kwanta a ɗakin gaba mutuwa za su Khalid bin Walid radiyallahu anhu shi da yake neman mutuwan ma kullum bi yakin da za a da ya kai shi mutu a kan tabar masa kuka ya rufe yace wai yanzu Khalid ne zai mutu kamar ba ta ɗaki Khalid ya rika yi wa kansa kira da yana yanzu Khalid ne zai mutu a ɗaki ba a filin yaki ba saboda haka babu yadda za a yi a ce wasu tsirarin mutane da an ko jiya ba kuna ji ko jiya yara da yawa sun tafi dala a dalar irin da ana mutane ne an fatan ba ba san da bane an san wani da wani da wani da wani su ne su ne ki wallahi duk an san ba ke da raya sun mun mutu kai kai nasara a irin wannan kuma ita hukuma ta sani cewa wajibi ne ta kiyaye mutane lauka da jini da hankali da dukiya da kuma wannan dole ne hukuma ta ke wajibi ne duk wanda ya ko da arna ne ya hau wannan abu dole sai ya kiyaye wa mutane zo da aka wayan abubuwan wato kuma na kawo wani hadisi hadisin nan da annabi yake cewa idan ku tawa an tabiqa hadisin bukari da muslim ku yayi abubuwa guda bakwai ba tsada karwa na tambayi dan jarida da ce a bakon nan kake yawan wanda babu shi da muke cikin halaka kuma annabi ya kalli ka'aba yace ni girman ka'aba ne dakin da Allah yace inna wala baytu mudi'a lillah ja'ala Allahu al-ka'bata ko kace yau wato da aka wa'annan kirar da Allah yayi amma yace idan ramumi ne ya ku ya fi ya fi kima wannan dakin da ake kowa burin da yaje maka to ramumi ne ya fi ka'aba ga kisa na wulaƙanci wani daga ciki na gaya muku wani daga cikin abokan mu dan unguwar malami ne muna kasancewa da shi yana faɗan mutanen da suka zo irin ga wani bi tashi ne da saboda yana faɗa ƙananan yara a kowace da aka cika wa wani abu ne da ya rubu da iya wata tun daga goshi a kowace kuma a yaran ke jirgin ya aka ɗauka a kowace ƙasa zamanin annabi alaihi salatu wassalam ai kun ga wannan matar kun biya abu dubul fara da aka kunfa sakanta ne annabi alaihi salatu wassalam ne da aka zo ana ta tambaya wane ne da karshe ta daga kai wanda bai hude shine ya mata da aka kawo shi da annabi ya yi kiwa ai kunfa da mata bi ba kar yace ya kunfa da mata hadi bi tilka ai wa yace ya ji tafi wai da mutanen a kawo su da shi APS iyaye ko ta binciyar iyayen mu da kakanni suna faɗa a saba ya kwashi ba fili ake fito da zuwa a ɗora su a duro filin ko ba ka a kawo su a yi mutu hukunci ka ga wannan ba hukuncin Allah wani amma ba a zauna lafiya ba duk wanda ya san cewa yanzu ne ya ce wani hannu shi ma za a yi ne ba ko kuma ko mutum ya ɗauko mota ya zabaro ta ya fashe wani ya wai ya ɗan sun zama marayu aka kawo shi yanzu aka zo aka yi musu diya gaba dai a ce ba ya ce dan ya biyo ma dukaranci yawa kan wani yazo cewa wai kaza kaza ba musulunci bane a ce shi an yaji yawa saboda haka a zo a kalli diya a fice diya za a ga ko ya kace shi ko kun sako ku ce a biya diya miliyan ɗari bakwai da wani abu gaba ɗaya rai sa a tattaro su duka to shi ne za ka ga nan gaba gobe in wani yaro suka hango dan wanda ko dan kanin ya dauko mota ko ya baburo katon doki ya je koyi da da gudu za ka kanin baban ya zo ya ta kuma ya ce wallahi bai isa ba domin ya san cewa ya san cewa su za su biya kuɗin shi ne kawai amma da yake ana kyala mutane shi kenan kuma ai ka kallo mutane su da kwanaki na taɓa faɗa wani abu ai kwanaki kun ga wani yaro ne ya fara ɗabi'a kawai da goma zuci daga nan ya zago shi da zai nake wata billahi da ila ila illa huwa ba sai ka buge tsohuwa ko tsoho ko yara ko zama magana tun yanzu ko ka daina ko ran su kai nake kuma ka san ganin albasa in ka tsoro gadon da za a raba muna da gadi don ba su a ba nake kuma ba a gidan haya muke a zaune ba ka sani saboda haka wallahi ba wanda zan bai iya muke tsohuwa ko tsoho ko shi ne za ka kawo kuma da yake wato yaron ma Allah ya sa gidansu masu tarbiyya ne da kawun da ya zo ya faɗa kuma suka turo biyar a ke bayan na ga mutum da ya rike ya zo nan an yi zuwa da haku saboda iyayen iyaye ne haka ake so haka ake so amma ba wani muna birki mu koma gefe mu shiru haka da Allah ni yara yanzu da gidan ƙananan yanzu da wasu ne su samu ƙananan ƙananan yara nan da yawa na samu sunayen wajen yara goma har sun fara yin dabaru ma su ji su ɗauko kuɗi a gidajen suna tafiya wa wani wallahi abin ni yadda ya rage samun wannan labarin abin ya fara yawa irin wannan yanzu sai ku koma ku yi ina irin sa ne zai zo yawa ya adabi mutane irin sa ne ba wani kurbaru ba iyaye mata suna da daga cikin waɗanda suke wato ba da gudunmawa wajen lalacewar yaya domin laifi zai ga su sai a ce kar a gaya wa baba wai ne a su sai abu ya zo ko kuma wai kar kishiyar da ji kala ya gudu wai kishiyar da kar ta ji a mutu da ya ina kawai saboda haka abubuwa ne wanda suke painful abubuwa ku sani cewa Allah ba mala'iku zai turo su gyara ba dole sai mun tashi tsaye mun tsayin zaka to dai Allah ya taimake mu muna fata Allah ya kawo jirgi ya ba mu muku gyara wala ma su yi ai addu'a da muke da kai take mana ruwan baka ka dame ko ai ai sai ai ko burin mu shi ne yayi da Allah ya sa yi eh kawai ni ka san sun jayi wannan ruwan baka to ni ma na duba nan rubutu duka kawai ba ruwa da su lafi ka aiki kana kwallo gwana wannan halima din dan rainin wayo sai daga karayi saboda rainin wayo an tabbatarwa mu kawai a yauwa duk wannan rubutun ba ruwan ba ruwan mu da wannan rubutun a zo a yi a gaban al'umma a yi masa to amma shi ne kamar yadda ake faɗa kawai a yana ji kamar ranka ya dade an ce gwamna ɗaya ne ya maza mun da gwamna biyu da gwamna ɗaya shi ta maza shekarau ne ko shi kadai ne ta maza duk wannan abubuwan da ga shi nan muna ganin su Allah ya kawai Allah ya dace da eh kuma kun ga muna ta zaune da malama malama mu da kuke ganin daga jina da ni babban mutum ne shine sakatare tare a alfajir gwani da ni alfajir dan da ni e saboda haka gwara na kuma ungo kuɗa a san da yake yana alfajir nan inda ake ɗaukar mahadar da alƙur'anin da sauri dan magana da muke da shi dogo yana cewa aka tashi a cikin ko ko mutum tsayi muke da su daga rashin za a ɗauka kuma wanda kuka gani za ku ga baya jiru abubuwa inda to ba are ka san shi ba ne dan mutumin da jan to da aka wuce ba su da fara ba shi ka da ke so ya huda ba ku ga ku cewa ku gano su ɗan ɗabi'a su ba ba ba an su yi ni ba ki ne masa ya Allah ba da su zargi dan na san da yawa wani lokaci a da suna ta kallon sa da za ka to to da ku shi dan da jan shi ba ne kuma ya ja zuwa harkar kun ga gaji ne ya haɗu da balarabe masu irin malakin mutanen mutane da joji ba ba ya daga kan ba shi mudir din su da ta to da aka ce lamdu zalimi shi da mutum din suna faɗa suka shirya alai a zan ja ya ta da zai ba eh na na haka haka Ye? Kun ji abin da ƙara yake faɗa, wai yara, ƙara yi, a maganar tarbiyya yake akwai yaran da zai zai wuce tafi a sallah ko magrib ko azahar sai ya da su a wajen suna ta abubuwa sai ya tafi su sallah. Wai ɗaya daga cikin yaran ya kalle shi, wai ai ko bai da su. haka yake wai kofar gidansu da girman Allah duba amma ni ba ke da abin da ba ji daɗi ba da ba kai hukunci ba wallahi da bai hukunci ba ni ne kawai ba ji daɗi ba in kai hukunci kuma ka kirawo babansa eh to ni ba ne ba ni ne da a dama ba za a yi ba ne Allah ya da mu Allah mana cikin sarki ya takawa da kai muna roƙon Allah da sunan da jawa da gobin da roƙa zuwa gabanin mu Allah da gire Allah mu roƙe cikin sarki gaba cikin ko ni mana adal Allah ka sanya mu tausayi mu cikin zukatan muna roƙon Allah da sunan da jawa Allah ka nuna mana gaskiya da gaskiya ga babu gobin da Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ga babu gobin da muna roƙon Allah da sunan da jawa da gobin da roƙa wanda da aure a gaban da aure ko a gaban da lamarin iyayenmu da malamanmu da yankuwanmu da suka zama yin mutu Allah da mutu da lafa masu da kuma Allah ta kara mutu lafiya da tsawon kwana da amfani wala roƙo Allah da suna yin kyawawa da gobe da wata kuka ƴaƴanmu da kanye da suka kauda ne Allah da shirye su Allah ta ɗora da hanya madidiciya اللهم اعنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك وكفاك واتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين